أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي يومنا شاد وتر رمضان هجرة منزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة shekara ta 1443 wanda ya daidai da sha biyu kenan ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a ƙarƙashin aya ta 46 zuwa aya ta 47 a cikin suratu wato al'amfal a shafi na 183 a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط kamar yadda muka gabatar muka yi alkawali ga 'yan uwa za mu rinka kawo bayanin kalmomi ko da biyar biyar ne na musallasat waɗanda suke ma'anarsu tana canzawa a jiya sai muka manta ba mu yi bayanin ko guda ba to yanzu shawarar da nake na ɗauka shine mu rinka bayanin su kafin a fara karatu in yaso in muka fara karatu mun san mun yi bayanin su ko da guda biyar ne mun ka ce alghamru in an kai maghainun fatha tana nufin alma'ul kathir ruwa mai yawa ko kuma tabci kenan jam'in shi ghimar kuma ana cewa ghumur in an ka ce alghimru aka yi maghainun kasra yana nufin alhiqdu keta da kyama da ganin kyashi da bakin ciki alghumru in an kai masa dhamma shine rajulun qalilul khibra mutumin da yake yana da wato bai jarrabi al'amurra ba jam'in shi aghmar sannan in an ka ce assalamu yana nufin sallama ita ce attahiyya in an ka ce assilamu ana nufin alhijara duwatsu kenan in an ka ce assulamu jam'i na sulama ko sulamiyya wato uqadul asabi ko awil mafasil abubuwan da ke cikin jiki wato wuraren da an maharda na jikin dan adam wanda kuma bincike ya nuna guda 160 ne guda 360 ne kamar yadda kuma nasi ya tabbatar da wannan an gane ko in an ka ce alkalamu ana nufin magana ko almantiq an ce almantiq wani lokaci ana nufin magana almantiq wani lokaci ana nufin fatar jiki sai ayi hattara in an ka ce alkilamu jam'i ne na alkalmu alkalmu ba an gane ko alkalmu to shine alkilamu ko alkulamu duka ana faɗa shine aljurah jam'i na rauni rauni ɗaya sai a ce mishi alkalmu raunuka masu yawa sai a ce alkilamu ko a ce alkulamu sannan kuma alkulamu ana cewa al'ardul ghalidha ƙasa wadda take mai kaushi alwara da ainihin wadda take ƙasa ce wadda take akwai hatsari a cikinta sannan in an ce halama da larabci an kai malamun fatha mudari in shi sai a ce yahlumu ya ga abu a cikin bacci sannan in an ka ce halima an gane ko kina an kai malamun wato kasra an ka ce halima to shi ko wannan ana nufin fasada shi yasa ake cewa halimal adim al'adimu fata halima ta lalace to kuma shi ko sai a ce yahlamu sannan idan an ka ce haluma an ka yi ma lamun domma sun ka ce tsara haliman ya kasance mutum mai natsuwa mai cikakken hankali mai bil al'amurra a hankali mai kimtsawa kafin ya shiga al'amari shi kuma sai a ce ya halumu a yi malamun tomba to sai kalima ta biyar kenan alharratu ita ce ƙasa al'ardu wato zatu hijaratin ƙasa wadda take tana da duwatsu waɗanda suke waɗannan duwatsun nan su baƙaƙe ne an gane ko waɗanda kama an ƙona su ita ake ce ma alharratu kama an ƙona su da wuta idan aka ce alhirratu ba da ha babba ba da ha ƙarama alhirratu an ka ce al'atshu shadid wato abin nan kishirwa mai tsanani kenan alhurratu shine al'afifa mace wadda take ta kame kanta ko kuma alhurra ana nufin wato abin da yake tatacce wanda ba a haɗa shi da wani abu ba ko ko albilhurriya an gane ko mutumin da yake yana da cikakken yanci to wannan su ne kalmomi guda biyar da muka kawo sai gobe idan Allah subhanahu wataala ya kaddara za mu ƙara su da biyar biyar har mu ƙarasa guda ashirin da muka ce sannan mu ci gaba da wato bayani akan waɗannan da fa'idodinsu saboda 'yan uwa su san mas'aloli na ilimi ba abubuwa ne na wasa ba Allah ya muna mai kyau Allah ramma sai ka sake wannan maimaita wannan aya saboda bayani ya ɗanyi nisa wala takunu kallazina ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط na'am wannan aya 'yan uwa musulmi tana da alaka da ayoyin da suka gabata daga tunda ana zancen yakin badar ne bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ga masu imani idan suka haɗu da kafirai su tabbata fathbutu jiya bayani ya gabata shin za su tabbata wannan hukunci muƙayyad ne da cewa adadi in ya wuce da goma ne aka ce mutum ya tsaya yanzu ga akan gaban kafiri guda biyu sai zaman to an yi taqayidin sa ko ko an shafe ne dan can hukunci yana matsayin am aka yi taksisin shi ko ko a'a nan rukhsa ce Allah ya bayar a ƙarshe yace in kun ga dama in kafirai sun lumka ku ku yi gudu maganganu ne da malamai duka mun kawo su فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله كما الله داء كما منزو صلى الله عليه واله وسلم داء ولا تنازعوا kada ku yi jayayya in an ce kada ku yi jayayya kenan kada ku rarraba kenan ku hada kanku wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ko ba haka ba sannan kuma wala tanaza'u ka ku jayayya Sheikh Ibn Abshur mun ce ya ce barin jayayya a ammu min at-ta'a ma'ana yafi ta'a fadin ma'ana to amma waɗansu malamai suna ganin nan in ba ta'a khassa ba ce zance mafi inganci kalma ta ta'a ta fi mi ta fi faɗin ma'ana domin yin ɗa'a shine yi na yi bari na bari to barin saɓani kuma yana daga cikin mi yana daga cikin ɗa'a ga Allah yana daga cikin ɗa'a ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ijtihadi ne na malami wallahu ta'ala a'lam ko kuma fahimci ba mu fahimci abin da malami ke so yace ba fatafshalu sai ku ragwance wannan ita ce qira'a ta jamhur duk da yake akwai qira'a shadda fatafshilu wa tadhhab rihukum kenan akwai qira'a shadda wa tadhhab rihukum sai ai maba'un sukuni sai zaman to kenan majzumi na in kuma an ce wa tadhhaba sai zaman to kenan waɗanda sun ka kaddara an fa an tafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru ku yi hakuri inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri to sai Allah subhanahu wataala ya ce wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim kar ku kasance tamkar waɗanda suka fita daga cikin gidajensu malamai suka ce alakar wannan aya da ayoyin da suka gabata shine cewa wato Allah ya ba mu ababen da suke sawa mu ci nasara to yanzu kuma sai ya tsoratar da mu da ababen da ke sawar ba za a ci nasara ba ɗaukar sifofin kafirai yana sa ba za mu ci nasara ba jiya mun kawo nasoshi da dama da suke nuna cewa yana daga cikin abin da ya sa yanzu ƙasashen musulmi muke baya saboda muna koyi da kafirai a cikin abubuwa na sabon Allah cikin fage da dama to ya za a yi a ce kuma muna son mu ci nasara kuma muna koyi da su ba zai taɓa ba Allah ya taimake mu mun kawo ayoyi da hadisai da sauran abubuwa darasin da ya gabata ba sai mun tsawaita bayani ba almuhimmu da yake nan wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim ka ku kasance tamkar waɗanda suka fito daga cikin gidajensu kalima ta diyar asalin ta diwar ne domin addaru abin nan gida daga mudawwar ne shine abin da yake an kewaya shi an gane ko don haka saboda kasra ta gabace ta ce an kamar da ta ya'un kada ku kasance tamkar waɗanda sun ka fito min diyarihim daga cikin gidajensu an gane ko su ne wato ƙuraishawa an gane ko bataran don saboda girman kai wari'a annas sannan kuma saboda yin riya ko wariya annas a ƙira'a wato ta abu ja'far jiya na ce yaqub kuskure na imamu abu ja'far shi ya karanta wariya annas don saboda wato riya dan riya ga mutane sai zaman to riya masdar ne amma an yi idafa shi zuwa ga mi an yi idafa shi zuwa ga maf'ulin shi domin su sun yi ne kenan su quraishawa ko mutanen makka an gane ko wato wariya'u ahli makka kenan annas mutanen makka sun yi haka don su nuna ma mutane su nuna ma duniya duniya ta ji su sai ta manto mudafun ila wato maf'ulihi na shi yasa masdar yana da kyau ka gane shin an yi idafa shi ne zuwa ga fa'ilkin shi ko an yi idafa shi zuwa ga maf'ulin shi Allah subhanahu wata'ala ce lahu da'watul haqq kira na gaskiya yana ga Allah to da'watul haqq wadansu sun ce da'wa masdar ne to ya an danganta shi zuwa ga Allah dan gane ko kenan da'watul haqqi kira na gaskiya na Allah ne ke na Allah ne ke kira na gaskiya duk wanda zai kira wanda ba da abin nan ba kira ne na hayaniya ko kuma lahu da'watul haq kira na gaskiya wanda ya kamata a yi ga Allah kamata a yi shi sai zama to masdar mudafun ne ila maf'ulun bihi domin Allah yana kiran ku kuma kuna kiran Allah ina fata an fahimce ni afillahi qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiri samawati wal ardi yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum Allah yana kiran bayansa dan ya gafarta musu kuma kuna roƙon Allah shi yasa ce qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum Allah ba zai kula da ku ba laula du'aukum wanda sun ce in ba dan da ku ba dan da ya kira ku ba da bai damu da ku ba ma'ana dan ya damu da ku ne ya kira ku ya turo muku manzanni ya nuna muku hanya yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum kenan sai zaman to min idafatil masdar ne wato ila maf'ulihi Allah ya kira ku waɗanda suka ce amin idafatul masdar ila ila alfa'il laula du'a'ukum iyyahu kenan in ba da kuke kiran Allah ba kuma kuna kiran Allah subhanahu wata'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ala ala ittihal dai ri'a an-nas na ana rufin don su nuna ma mutane ko kuma qira'ata Abu Ja'far ri'a an-nas kenan abin nan an mai da alhamza ta koma ya'un wanda kuma babu badal a cikin ilmin sarf alqalbu wal badal babi ne mai faɗi ɗaliban ilmi suna iya bincike kansa malam yace haifu qalu mai jalalaini kenan yace haifu qalu sun ce la narji'u ba za mu koma ba hatta nashrab al khamra sai mun sha giya wa nanhar al jazura mu yanke raƙumi ko mu ce raƙuma tunda ba raƙumi guda ba wa tadribu alaina al qiyan an gane ko وتض... وننحر الجزورة وتضرب علينا القيان القيان أماتا an gane ko wa tadriba alaina masu ko mu ce zabaya ko masu abin nan su kada musu garaya su yi musu waƙe a yi shashanci a ji daɗi a muri bi badrin a badar fa ya tasama bi zalika nas mutane sai su ji wannan ina fata an fahimci ni to wannan shine abinda malam mai jalali ne ya kawo kenan ya ce abin nan to wannan cewa a wannan abin ya faru akwai sabani a wajen malamai shin wannan kissa da aka kawo idan ka diba cikin alistiab fi bayanil asbab mausu'a wadda take mujalladi uku ta tattaro littattafan asbabin nuzul kuma ta yi naƙadin su an gane ko wanda ba za mu ce su duk abin da suka duk wani sababin nuzul wanda yake ba sun cin mishi tun da mas'ala ta ilimi amma sun yi iya kokarin su duk wanda suka sani sun kai gare shi to sai suka kawo cewa wannan su Abu Jahar suka faɗi wannan magana ina fata an fahimci ni amma sai sun ka da'afa wannan riwaya alhali sun kawo athar guda ne shi yasa in kana cikin wannan mausu'a akwai abubuwa da dama da ya kamata ka hankalta sun kawo wannan riwaya daga Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi sun ka ce bata inganta ba idan kana cikin wannan mausu'a wani lokaci zaga an ka sababin nuzulu daya wani lokaci an ka sababin nuzulu fiye da daya to a matsayinka da ɗalibin ilimi akwai abubuwa da nake son yan uwa su hankalta wannan ka'ida ce zan yi kokari dan bayar gurgurdun iko abinda Allah ya ganar da ni shine na farko idan aka duba kaga sun kawo sababin nuzul ya kamata ka duba ka gani sababin nuzul na sura ne ko ko na aya ne abu na farko kenan tunda akwai sababin nuzul na wata sura ko ko na wata aya wasu surorin zaka iske in sababin nuzul gajeruwar sura ce ko ko sura ce dogawa da ta sabka lokaci daya sai ka bambanta kenan tsakanin sababin nuzul na sura da na aya abu na biyu zaka ga sun kawo wani lokaci al'athar amma suna da alaka ne da nuzulu sura makka ko madina ba su da alaka da sababin nuzul sai ce nazalat bi badrin ko nazalat bi kaza wannan ba sababin nuzulu bane amma ya nuna maka a ina ne ta sauka abu na uku wani lokaci za su kawo falalar sura ina fata an fahimci ni cikin asbabun nuzul sai ka iske wannan ba sababin nuzul bane amma yana nuna surar tana da falala mai yiwa a samu sababin nuzul cikin asarkin mai yiwa ba za a samu ba kenan sai mun bambanta tsakanin sababin nuzulu na sura da na aya da kuma falalar sura da sababin nuzul wannan na farko kenan abin da ke son yan uwa su hankalta abu na biyu idan ka zo ka kilga sababin nuzul nawa suka kawo idan ɗaya ne ka huta idan biyu ne ko uku ko hudu ko biyar ka gano sababin nuzul guda shida ne aka kawo ko bakwai ko takwas to sai ka duba ka gani shin sun inganta dukkan su ko ba su inganta ba yana yiwa dukkan su sun ce ba su inganta ba wannan ba dole ba sai ka saka musu amma ana iya bincike idan dukkan su sun inganta to sai idan dukkan su basu inganta ba an huta amma cewa babu sababin nuzul ga aya duka waɗanda sun ka basu inganta ba ba shi ke nuna cewa a'a babu wani sababin nuzul da inganta ba a'a su bakin inda binciken su ya tsaya in kai bincike ka gano kana iya ka nuna na biyu idan babu sababin nuzul ba shi ke nuna ayar bata sabka ba a'a ma'ana ayat tana nan kuma ayat ta sabka sai dai sababin nuzul kinta ne abbai inganta ba yana da kyau mu fahimci wannan da kyau domin sabka alkur'ani zai bada ma'ana ko da an samu sababin nuzul khas ko ba a samu sababin nuzul khas ba sannan abu na gaba idan dukkan su sun inganta to mu yi hattara shin sababin nuzul ne mubashir ko ko sababin nuzul ne wanda ya shiga karkashin ma'anar aya domin akwai lokacin da za a kawo sababin nuzul amma yana shiga karkashin ayan ne ba wai yana nuna shine sababin nuzul na aya ba bari in bada misali yanzu kaga lokacin a cikin alamtara sai kaga an kawo ni sababin nuzul a ce alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shine dalilin sabkatta shine lokacin da abraha ya taso zai kawo hari a makka to idan muka duba ko da wannan sababin nuzul ya inganta a to lokacin da abraha zai kawo hari a makka lokacin nan ne aka haifi manzo sallallahu alaihi wa sallam shekarar da aka haife shi amul fil to sai bayan shekara 40 da ma aka yi masa wahayi ya za a iya zama to sababin nuzul na wannan aya kaga wannan ba zai taɓa yiwuwa ba kenan yana da kyau ɗaliban ilimi su rinka hankalta asbabun nuzul wani lokaci ana nufin ma'anar ayat tana shiga wato sababin nuzul ma'anarsa tana shiga asarkin da an ka kawo ma'anarsa tana shiga ƙarƙashin aya shine abin da ake son a ce amma ya zai a ce wannan shine sababin nuzul kinta amma alhali ko kafin ma a turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zan manzo aka kawo wannan ƴan uwa musulmi yana da kyau mu fahimci waɗannan mas'alolin da kyau don kada mu je mu rinka cewa wannan shine sababin nuzul aya kamar misali qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud sai kaga an ce sababin nuzul kinta wani yaro ne wanda an kai kaza wannan kissan wannan yaro tun zamanin ahlul kitabi aka yi shi ya za a yi zaman to shine sababin nuzul na wannan aya qutila ashabul ukhdud zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam a'a wannan ma'anar wannan hadisin tana shiga karkashin wannan aya shine kawai abin da ya kamata mu fahimta domin har abin ya riga ya wuce to a nan sai in ce ga abubuwa guda biyu na farko shine sababin nuzulu na sura daban na aya daban abu na biyu qur'ani yana da sababi guda biyu akwai as-sababul am shine sababi wanda ya shafi dukkan alkur'ani wannan babu wata aya ta qur'ani wadda ba ta da shi dukkan ayoyin qur'ani akwai sababa am gare su wanda kuma alkur'ani Allah ya faɗi dalilan da yasa ya saukar da shi mun sha faɗar irin wannan a cikin munasabata da dama to wannan dukkan qur'ani yana da sababin nuzul wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas dan a karanta alkur'ani babu ayar da Allah bai saukar da ita dan a karanta ta ba an gane ko kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihim alladhi awhayna ilaik sannan Allah ya sabkar da alqur'ani don a bayyana shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim duk ayoyin qur'ani Allah ya ce a bayyana lafuzan su a bayyana ma'anonin su wa la'allahum yatafakkarun duk ayoyin alqur'ani ana yin tafakkuri akan su sannan kitabun anzalnahu ilayka mubarakun Allah ya sabkar da alqur'ani dan albarka domin wannan ismu wani mustanbat na an gane ko littabarruk don saboda a samu albarka shi yasa Allah sabga daga cikin dalilin sabkar da alqur'ani domin nan ba a ce littabarruk ba amma za a fahimta alqur'ani don albarka Allah sabkar da shi ba don iba albarka ba kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi an gane ko kuma liyadabbaru ayati don ayi tadabburin ayoyinsu dukkan ayoyin alqur'ani an sun cancanci ayi tadabburin su wal yatadhakkara ulul albab duk ayoyin alqur'ani ana iya ɗaukar wa'azi gare su an sabkar da alqur'ani don saboda ya tabbatar da zuciyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan ayoyin alqur'ani suna tabbatar da zuciya wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila an sabkar da alqur'ani don ya tabbatar da zuciyar al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين ده سورة دي دليل ده يسأل الله سبحانه القرآن بشارة ده قرقائي آه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا كنا أيها القرآن نبشارة أي بشارة ده سونا قرقائي أي قرقائي ده سو أنسب كده القرآن دنيا قسكتد لتتفند سكي تاردشي kinan wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi ay li yusaddiqa ma bayna yadayhi dan ya gaskata su wa muhaiminan alaihi muhaiminan hafizan dan ya kiyaye qur'ani yana kiyayewa shi yasa yake bayyana ƙarya da gaskiya a cikin littattafan da suka gabata kuma ya bayyana abin da ake sabani akan sa ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'il akthara alladhi hum fihi yakhtalifun to waɗannan su ne dalilai mustanbata da mi da mi fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun la'alla dan ma za a iya fahimta wannan hadha balaghun linnas wal yunzaru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid wal yadhakkar ulul albab waɗannan al asbabul amma duk ayoyin qur'ani za su za su shafe su gaba daya to amma akwai as-sababul khas shine wanga wanda za a ce aya kaza ta sabka saboda dalili kaza ko sura kaza to wannan khas ne kenan za a bincika a gani in ya inganta to in ya in duk su inganta ba babu matsala muna da sababu am in kuma duk sun inganta to wanne ne mubashir yana yiwa dukkan su abubuwa ɗai biyu uku ne suka faru sannan aka sabkar da ayoyi a yana nuna guda ya faru amma daga baya sai wani ya faru sai wani ya ce saboda shi aya ta sabka sai aka gane a'a lokacin da aka karanta bai ayar hukuncinta ya shafe shi sai sa tsammanin a wannan lokacin ne ayar ta sabka yana da kyau fahimci wannan sannan mu bambanta tsakanin falalar surori da ayoyi alfadlul am da fadlul khas hadisi na abdullahi bin mas'ud cikin sunan tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna cewa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana duk wanda ya karanta harafi guda a cikin littafin Allah yana da lada yana da kyakkyawa wal hasanatu bi ashri amsalha kowace lada za a limka mai goma ashe duk qur'ani yana da falala kowane harafi yana da lada goma amma bai hana waɗansu ayoyi ko wata sura ya zama to tana da falala kuma shi sai an diba in ya inganta ko ba inganta ba ka diba cikin mausu'a ta fada'ilus suwar wal ayat ta tarhuni rizq tarhuni zaka ga tahqiqin da mujalladi na ingantattu ya fitar da wannan to wannan ina so in kawo ne saboda ɗaliban ilimi su fahimci yadda ake ta'amuli da asbabun nuzul al'ama wal khassa da fada'ilus suwar al'ama wal khassa saboda mu fahimci abubuwan da kyau Allah ya taimake mu to don haka dai ko da wancan bai inganta ba wajen almaghazi da almalahim an gane ko da asiyar waɗansu malamai suna ganin ba a'a ba sai an yi aiki da sanadi ba an gane ko saboda mi saboda abubuwa ne waɗanda jam'i ne na mutane sun karwaito su ga jam'i na mutane shi yasa kamar sira da malahim da maghazi waɗansu ba sa neman sanadi waɗansu kuma daga cikin malamai musamman malaman hadisi duk da ke manhajin su yayi tsanani a ciki sun ce sai an bi su ɗai bayan ɗaya shi yasa suka kirkiro sahihu sira zaka Sheikh Nasiruddin Albani da sahihu sira zaka ga asira min masadiril asliya al'asila abin nan na doktora ɗan ƙasar abin nan sudan da dai sauran malamai ɗin sun bi diddigi sun ce sai an tantance musamman sira ko tarihi wanda ke da alaka da na musulunci da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama kai tsaye almuhimmu dai akwai as-sahihul musnad na kuma aqwalu sahaba na asbabun nuzul as-sahihul musnad na wane ne da wane ne za ku iske an bi diddigin su an ingantar da su wannan kuma bincike ne mai kyau dalibin ilimi zai iya bi domin ya gane yadda waɗannan abubuwan ake tace su ba wai a faɗi magana kawai haka ba almuhimmu yace to fa yatasama bi dhalika nas mutane sai su ji su waya sudduna an sabilillah ai waya sudduna nas suna kange mutane an sabilillah daga hanyar Allah subhanahu wataala su quraishawa an gane ko wallahu bima ya'maluna muhit mai jalali ne yace bil ya'i watta an gane ko yace bil ya'i watta to amma nan sai mun yi hattara da yace bil ya'i ita ce qira'a wadda take mutawatira amma da yace watta anan wato babu qira'a ingantatta daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko wadda an kai itimadi akan cikin mutawatira tace wallahu bima ta'maluna muhit sai mun yi hattara da wannan ina fata an fice domin zaga yana kawo shi biliya'i wata shi ya kawo amma bai nuna shin shadda ta ba ko ko mutawatira shi yasa kuma lokaci an kaji an ce bil fawqaniyya ana nufin wato wadda adda iya sama kinan fauka ita ce ta'un bit tahtaniyya ana nufin ya'un dole sai ka karanta irin waɗannan kadiba cikin mu'jamul qira'at na Abdul Karim Mas'ul sannan kuma kadiba cikin mu'jamul qira'at na Ustaz Dr. Ahmad Al-Khatib Abdul Karim Al-Khatib zaka iski waɗannan abubuwan duka zaka gane su Allah ya kyauta waya sudduna an sabilillah suna kange mutane daga hanyar Allah wallahu bima ya'maluna muhit Allah mai kewayewa ne ga abinda suka aikata suke aikatawa to nan abinda shi malam ya kawo kinan amma za mu dan kara da waɗansu abubuwa kinan da suka zo a cikin aya kalima ta bataran wari'a annas kalima ta batar tana nufin wato girman kai an gane ko wato batar shine girman kai min babi fariha ana cewa fariha yafrahu batira yabtaru shine abin nan nashi to hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na Abdullah ibn Mas'ud wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr lalle ba zai shiga aljanna ba wanda a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra ta girman kai an gane ko malamai sun yi sabani akan me ake nufi da ba zai shiga aljanna ba an gane ko sun kace wanda ya girman kai daga imani ba zai shiga aljanna ba ko ba haka ba innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a wannan tafsiri yayi nisa a'a ba zai shiga aljanna ba tare da mutanen farko ko ko ba zai shiga aljanna ba idan Allah ya sa kan kamai akan in yana musulmi kenan a matsayin girman kansa ko ko sakamakon sa ba zai shiga aljanna ba amma Allah zai in ya ga dama ya yafe mishi kafin ya shiga wuta ko ko a kashe wuta a babbaka shi a kone zuciyar nan a kone girman ka nan da ke ciki idan ya kare sannan a kai shi aljanna akwai fasarori da yawa daga cikin da malamai suka yi to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi wannan magana fa qala rajulun sai wani mutum ya ce innar rajula lalle mutum yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana yana son suturar shi ta zamanto mai kyau an gane ko wa na'luhu hasana kuma yana son takalmin shi su zamanto masu kyau to ya fito cikin mutane shin wannan girman kai ne qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce a'a wannan ba girman kai bane inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau kenan da haka dan mutum ya wanke suturar sa ko ya sa sutura mai kyau ya shigo cikin mutane ba dan yayi ma mutane alfahari ba an gane ko a'a saboda dai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kuma ya nuna ni'imar da Allah ya bishi ba dan ya nuna mutane ba ko ya bata musu dare ko ya sa su bakin ciki suna cikin talauci wannan ba za a ce yayi abin da bai dace ba an gane ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al-kibru abinda ake nufi da girman kai batarul haqqi shine wato musun gaskiya a faɗi gaskiya mutum ya ƙi karɓa ko yana ganin wanda ya gaya mishi bai isa ya faɗa mishi ba an gane ko wa ghamtin nas da kuma ghamtin nas an gane ko da ghamata yaghmitu fa'ala yaf'ilu kenan wato shine ghamtun nas wato ihtiqarun nas mutum na walakantar da mutane yana ganin su ba kowa bane shine wani abu to wannan akwai hatsari gare shi kenan ga kalma ta batar kun ga ko cikin hadisi ta zo tana nufin wato girman kai dan haka girman kai dai bala'i ne maudu'i ne wanda ba za mu iya kawo shi ba amma dai ya ishi mutum bala'i a ce wanda da girman kai Allah ba zai bar shi fahimci ayoyi ba har sai ya ga halaka ya shiga cikin wutar jahannama sannan ya gane yayi kuskure sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq Allah yana juyar da ayoyin shi mai girman kai baya fahimta domin ganin yake shi yafi karfin a gaya mishi sai ya fada a afka cikin bala'i abin da yake takama da shi na kuɗi ko mulki ko ilimi ko dangi ko menene sai ya kai inda bai amfanin shi shikenan sai dawo ya ce ya tuba amma wannan lokaci ba zai ba zai amfane shi ba shi yasa zaka duk kafirran da Allah ba da labari ga kafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zaka Allah yana sifanta su da wannan sifa ta girman kai na farko dai shedan ya sifantu da ita aba wastakbara wa kana minal kafirin haka Allah subhanahu wataala ya faɗa kan shi ko ba haka ba qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin sannan kuma abin nan waɗanda Allah subhanahu wataala ya sifanta da cikin girman kai fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi al haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa fir'auna shi ma yayi girman kai Allah subhanahu wataala ya wadata da masu girman kai dan haka dai girman kai tabi'a ce mai muni Allah kai mu tsari to amma bataran wari'a annas dan kuma su nuna mutane mun kace wari'a annas a qira'ata Abu Ja'far wa yasudduna an sabilillah suna kange mutane an shafe maf'ulun bihi an gane ko wa yasudduna an sabilillah waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa wannan wawun wato ana iya ɗaukata matsayin wato wawul atfi an gane ko wato wawun ce ta atfi waɗansu kuma suka ce a'a ana ɗaukata wawul isti'nafi in an ce wawul isti'nafi kenan waya sudduna an sabilillah ma'ana an ci gaba da wata magana suna kange mutane daga hanyar Allah an gane ko to a nan wajen irabi malaman irabi sun yi irabin wannan wato ta fuska guda uku waɗansu sun ka ce bataran wari'a annasi wa yasudduna an sabilillah suna matsayin maf'ulun li ajlihi in an ce maf'ulun li ajlihi shine abin da don shi aka yi kenan kharaju sun fita min ajlil batri war riya'i wa saddin nasi an sabilillah an gane ko kenan sun fita don saboda wannan manufa waɗansu daga cikin malamai suka ce a ba maf'ulun li ajlihi na ba su sun ɗauke shi matsayin hali kenan kharaju min diyarihim batirina suna cikin girman kai halin girman kai wato wa mura'inan nas kuma suna nuna ma mutane karfinsu da tinkahunsu wa sadinan nas an sabilillah kuma suna cikin hanyar kange mutane daga hanyar Allah subhanahu wataala waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a in za su yi irabin shi za su yi irabin shi ne a matsayin wato na'ibun ma na ba anil maf'ulul mutlaq abinda ya zamanto yayi niyaba akan maf'ulul mutlaq kenan kharaju min diyarihim khuruja batarin an gane ko wa khuruja ri'a'in nas wa khuruja saddi an sabilillah sun yi fita ne fita ta girman kai fita ta riya fita ta kange mutane daga hanyar Allah subhanahu wata'ala to kaji dai maganganu na malamai da suka kawo karkashin wannan kalima wallahu bima ya'maluna muhit Allah mai kewayewa ne ga abin da sun ka aikata Allah ya kewaye da sani Allah ya kewaye da komai malamai sun ka ce nan kinaya ce akan Allah zai sakanka musu ba wai ya kewaye sani ba bayan ya kewaye sani kuma zai sakanka musu da abin da sun ka aikata ina fata yan uwa sun fahimce ni wadansu kuma sun ce wallahu bima ya'maluna muhit Allah mai hallakarwa ne ga abin da suke aikatawa ma'ana Allah zai hallakar da su da su da aikin su domin kalima ta muhit ko ahata wani lokaci tana zuwa da ma'ana kewayewa wani lokaci tana zakuwa da ma'ana ta hallakarwa inda ta zo da ma'ana ta hallakarwa inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunani bihi illa an yuhata bikum annabi yaqub ya dauki alƙawari ga ƴaƴansa ce za ku zo mini da shi abin nan ba la ta'tunani bihi illa an yuhata bikum sai an halakar da ku gaba daya shi yasa kan suka ce muhitun bil kafirin wannan wallahu bima ya'maluna muhit Allah mai halakarwa ne ga abin da suke aikatawa ma'ana zai halakar da su da su da ayyukan su gaba daya kuma Allah yana faɗa cewa ya halakar da wato kafirai in ya halakar da su ya halakar da ayyukan su kuma abin da ma sun ka aikata wani lokaci ma'ana Allah ya yi raga-raga da shi abu ne wanda yake bai da wani amfani sawa abin da sun ka aikata na addini ko ko abin da sun ka aikata na gine-gine Allah zai zo ya ruguzar da shi gaba daya zaka iske abin da Allah ya ga dama kadai zai bari Allah sai shi rusa gidajensu da su da gidajensu gaba daya wannan wato ɗari daga cikin maganganun da malamai suka yi amma wallahu muhitun bil kafirin malamai sun tafi cewa Allah ya kewaye Allah ya kewaye da ilimi Allah ya kewaye da kudura domin ya fi faɗin ma'ana in ya kewaye shi da sani da kudura ko ba haka ba shi yasa zai iya sakanka musu ko ya halakar da su a lokacin da ya ga dama wanda maganganu ne na malamai wallahu ta'ala alam akramakallahu Allah ya ce wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله إني أخاف الله والله شديد العقاب ‘Yan uwa musulmi kafin mu fassara wannan aya a cikin tafsirin jalalin da muke muna bin kalimomi kamar yadda muke dan gabatarwa shine cewa Ibn Kathir rahmatullahi alaihi a ƙarƙashin wannan aya wadda muka karanta wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhita ya kawo wato abin nan wani bayani wanda yake mai muhimmanci muna iya mu gabatar da shi ko da kaɗan ne daga ciki ibn kathir ya ce ya ƙulu ta'ala allah yana cewa ba da amrihil mu'minin bayan ya umarci muminai bil ikhlasi da yin ikhlasi tsarkake niyya fil qitali a cikin yaƙi fi sabilihi dan ɗaukakar da wato kalmar allah kenan a cikin hanyar allah an gane ko wa kasrati zikrihi kuma bayan ya umarce su kenan da yawan ambatonsa nahiyan lahum anit tashabbuhi bil mushrikin Allah yana mai hana su yana musu mai musu hani daga uh, kamanceceniya da kafirai fi khurujihim min diyarihim ta fuskar lokacin da za su fita wato daga cikin gidajen su ko cikin gidajen su bataran yace to da ayi daf'an lil haqqi wato sun fita ne don tunkuɗe gaskiya wari'a annas yace wa huwa mufakhara sun fita ne don yin alfahari wa takabbur alaihim don girman kai akan mutane kama qala abu jahal kama yadda abu jahal yace lamma qila lahu lokacin da aka ce da shi innal ira qad naja lalle ayari ya tsira farji'u ku koma fa qala yace la ba za mu koma ba wallahi la narji na rantsi da Allah ba za mu koma ba duk da yake mushriki ne amma suna cewa Allah hatta narida an gane kuma ana sun sun yarda akwai Allah amma suna hada shi da wani abu don gano ne zai ce to ya za iya ce wallahi wallahi la narji hatta narida ma a badr yace ba za mu koma ba sai mun je mun je wurin ruwan badr shine narida asalin warada wato zuwa wajen ruwa kenan ko tisgoma wuri inji malaman zauri ya tisga ma wato mashaya wanan haral juzura sannan mu yanke raqumma wa nashrabu al-khamra sannan kuma mu shagiya wa ta'zifu alaina al-qiyan al-qiyan yan mata ta'azifu mato su yi musu kada su kada musu garaya ko kwantagi waɗanda ake kira zabaya ko yan mata masu kiɗi waɗanda suke sun san su wata tahaddathu al-arabu bimakanina larabawa su yi zance ma'ana labari su yatsu laraba su zamantu suna tattaunawa a majalisun nan su da matsayin su fa na su ji tsoron mu abadan har abada Sheikh Ibn Kathir ya ce fan akasa zalika alaihi ajma'a dukkan abin da ya sa tsammani sai juye akan shi gaba daya li'annahum lamma waradu ma'a badr domin lokacin da suka gitto ma ruwan badr waradu bihil himama sun gitto ma mutuwa ne alhimam da ha karamin an kai mata kasra tana nufin mi tana nufin wato abin nan abin nan mutuwa warumu fi atwa'i badrin sai an ka jefa su a cikin atwa'i badrin wato abin nan rijiyar badar kinan ko rijiyoyin badar muhanina suna abin kaskantawa azilla a kuma suna kaskantutu sagaratan jam'i na sagir kenan wato kaskantacce dai har yanzu ashqiya a suna masu rashin arziki fi azabin abadiyin a cikin azaba hatta abada sarmadiyin wadda take ta dogi wali hadha qala shi yasa Allah ce wallahu bima ya'maluna muhit Allah mai kewayewa ne ga abin da suke aikatawa yace ai alimun bima ja'u bihi Allah ya san abin da suka zo don shi walahu kuma ya san abin da Allah ya san ma ja'u bihi abin da suka zo da shi kenan abubuwan da suka zo da su na dukiya da yan mata da menene da menene walahu da kuma abin da don shi suka zo don alfahari da kuma sauransu wali hadha jazahum ala zalika sharral jaza'i lahum shi yasa Allah ya sakanka musu da mafi sharrin sakamako abinda sun ka don shi ba su same shi ba to nan inda ya kawo atwa kalima ce wadda wani lokaci zaka iske cikin larabci ana cewa jam'i ne na tsawa da tsiwa da tsuwa sunan kwari an gane ko ana kiran shi tsawon tsiwon tsuwan idna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddasi tsuwa sannan ana cewa tsayyun shi ma jam'in shi atwa tsayyun shine abinda wato abinda a kumshe sannan ana cewa tsawayun kuma ana cewa wato tsawayu kuma ana cewa atawiyu shine al matwiyu abinda an ka daure shi yasa kenan jam'i ne na atwa rijiya saboda rijiya ta canda ana daure ta da itace sannan kuma rijiya ana daure ta yanzu ta zamanin yanzu da siminti sannan atawiyu ana nuhin al huzmatu min al burri tari ko mu ce wato dan dami na al bur na alkama in an tattara an gane ko sannan kuma at-tawiyu ana iya cewa as-sa'atu min al-layl wani yanki na dare wani lokaci na dare sannan at-tawiyu ana nufin marinun sahlun abin da yake mai sauki wannan na kawo shi ne saboda kada ya ji atwa ya zama to ya santa akan jam'i ne na wato at-tawiyu ita ce wato abin nan ya zama to ya san shi jam'i ne na rijiya kawai ya ce to ai ya ji wani abun ga alhali bai san yana zama to jam'i ne na rafi ba wallahu ta'ala a'lam to wannan yan uwa shine bayanin da Sheikh Ibn Kathir rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo malan sai Allah ya ce to wa iz na'am zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kenan bari mu bi jalalin farko kenan wa iz kenan uzkur ka ambata iz zayyana iz zayyana lahum ash-shaytan lokacin da ash-shaytanu shaydan iblis shi shaidan zayyana kenan ya kawata a amalahum ayyukansu bi an shajja'ahum wato mai jilalai ne ce an shajja'ahum sai ya kwadaitar da su an gane ko ya samu su karsashi da kuzari an gane ko ala liqa'il muslimin akan su yaki musulmai lamma khaful khuruj min a'da'ihim lokacin da suka ji tsoron fita daga makiyansu bani bakrin bani bakrin domin su quraishawa suna da kiyayya da bani bakrin to sai suna tunanin cewa cikin tafsiri da muka gabatar a farkon suratul anfal mun kawo sanadiyya kiyayya su na mutum guda da ya kashe musu mutum guda aka yi yaki yaki to suna jin tsoro in sun fita su bani bakrin kin su kawo hari ta bayan su a makka kenan sai suka ji tsoron fita to shi kenan sai shaidan ya kwadaitar da su wa qala lahum yace musu la ghaliba lakum al-yawma minan nas ai ba yau duk duniya ba wanda isa ya rinjaye ku kamar yadda yanzu yake nuna maka rai a duniya kuke da makaman nukiliya kuke da na'urori kuke tafiyar da duniya kuke da majalisun na duniya kuke ɗaukar karara a duniya decision kin da kuke suka ɗauka da haka ba wanda isa ya rinjaye ku wa inni jarul lakum sannan yace ni mai baku kariya na ai min kinanata an gane ko daga kinana kabila ta wato kinana wa kana atahum shi shedan ya zo musu fi surati suraqa bin malik ya zo musu akan sura ta suraqa dan malik sayyid tilkan nahiya shine shugaban wannan yanki kenan sai zo mu cikin huska ta wannan shugaba ce a ka ku ji tsoro ai ni ne shugaban wannan jama'a da haka ka ku ji tsoro ba zan can aka muku hari ba wanda isa ya tako cikin mutane na ko yan uwa zai ka muku hari wannan na ba ku kariya kenan sai shedan ya samu su jin daɗi da jin ƙarfi na cewa za su iya yaƙi Allah ce to falan ma tara'at iltaqat in ji mai jalalaini lokacin da ta haɗu alfi'atani jama'a guda biyu kenan almuslimatu wal kafiratu jama'a ta musulmi da kafirai wara al mala'ikata an gane ko shi ko shaidan ya ga mala'iku yaduhu fi yadin an gane fi yadin al-harith ibn hisham wara al mala'ika ya ga mala'iku yaduhu fi yadin al-harith ibn hisham hannun shi shi shaidan yana cikin hannun harith dan hisham nakasa ai raja'a sai ya koma ala aqibaihi akan dugadugan shi hariban yana mai gudu wa qala yace lamma qalu lahu lokacin da sun kace da shi atakhzuluna ala hadhihi alhal yanzu zaka bar mu akan wannan hali takhzuluna zaka yarbe muka guje mu shine takhzuluna atakhzuluna an gane ko ala hadhihi alhal alhal ana iya cewa hadha alhal ana cewa hadhihi alhal dan kan wani ya ce malin yayi kuskure amma an kace alhala kuma ana iya cewa hadhihi alhala an gane ko kuma ana cewa hadhihi alhal duka babu matsala wa qala qalu lahu suka ce atakhdhuluna ala hadhihi alhal yanzu zaka bar mu akan wannan hali shikenan shedan yace na kasa alaqibaihi wa qala inni bari'un minkum a sai shedan yace a ni bari'un minkum ni kan na barra na barku min jiwarikum daga baku kariya kenan ko daga makwabtaka da ku don in baku kariya inni ara ma la tarawun ni ina ganin abin da baku gani min almalaikati na malaika na malaiku kenan inni akhafu Allah lalle ni ina jin tsoron Allah an yuhlika ni Allah ya halakar da ni wallahu shadidul iqab Allah subhanahu wa ta'ala mai tsananin ukuba ne yan uwa musulmi wannan shine abin da yazo cikin kalima abin da yazo cikin jalalaini amma abin da zamu iya dan cewa kafin lokaci ya mun halinsa shine cewa wato nan da an ka ce iz zayyana lahumu shaitanu a'malahum malam mai jalaleni ya kaddara uzkur an gane ko kenan uzkur iz zayyana lahumu shaitanu a'malahum ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka ambata ma mutanen ka lokacin da shaitan ya kawata ma mutanen makka abubuwan su waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a nan badali na nan iz yurikahumullahu fi manamika qalila kenan ranan nan da Allah ya nuna maka su lokacin da kai mafalki iz zayyana lahum shaytanu a'malahum a wannan ranan ne wato Allah shaytan ya kawata musu wato ayyukan su har suka fito an gane ko sai ya zaman to kenan abinda a tsakanin da iz yurikahumullahu fi manamika qalila an gane ko da iz yurikumuhum shine wato sai zamanto tsakankanin su i'tiradina ma'ana da anka ce wa iz yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'u al-umur to daga nan magana ta kare kan badar sai an kai i'tiradi ma'ana anka gitto da kira zuwa ga mu'minnai dan bayan an nuna musu Allah ya ba su nasara tare da cewa halin da suke ciki makaman da suke ciki wurin da suke abin da na rairai wanda yake bai da daɗi duk duk abubuwa na zahiri waɗanda ke nuna ba za a ci nasara ba sun tabbata gare su amma sai Allah ya ba su nasara to sai Allah ya tunatar da su ya ba su ka'ida amma wadda za ta ba su abubuwan da za su ba su damar cin nasara a kowane lokaci shine ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu atabbata wadhkuru allaha kathiran ay ambaton Allah kina a hada abubuwa guda biyu an gane ko tabbata yana da alaka da jiki zikrullah yana da alaka kuma da harshe kuma da zuciya wa ati'u Allah wa rasula ay ma Allah da'a wala tanaza'u ka ay jayayya domin an kai jayayya ko ana zaman lahi an kai jayayya akwai tashi hankali balle za a je wajen yaki fatafshalu sai ku ragwance waɗanda duk abubuwan da ke nuna ga yadda za a yi a ci nasara wa tadhhabu hukum daular ku ko karfin ku ya tafi dunnan i'tiradi ake an gane ko wasbiru inna Allah ma'as sabirin duk dai ana nuna in ana son a ci nasara sai an yi hakuri sannan sai Allah kuma ya nuna musu ga abubuwan da in aka ce za a shiga cikin su ko aka yi koyi da kafirai har suka zan sifa ba za a ci nasara ba kenan kaga an an ba su asbabul arruqi arruqi wato ma'ana abubuwan da ke sawa a ci nasara asbabun nasr kuma a samu daukaka kuma an ba su asbab na al-inhitat abubuwan da ke sawa a fadi shine cewa wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wari'a annas wa yasudduna an sabilillahi wallahu bima ya'maluna muhit an kare kenan an ba da abubuwan da ke sawa a ci nasara da abubuwan da ke sa ba a ci nasara sannan sai aka dawo akan yaki akan badar sai an ka ce wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum dan a cika bayani kan yakin badar yan uwa musulmi an nuna mini lokaci ya gabato kenan wannan aya mun dan fara bayani kanta sai lokaci mun halinsa sai zuwa gobe insha Allahu ta'ala idan Allah subhanahu wa ta'ala eh ya nuna muna muna cikin masu rai za mu yi kokari insha Allah ta'ala mu dauki bayani akan wannan aya wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum lokacin da shaytan ya gaba kawatan musu ayyukan su wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas yace babu wanda zai rinjaye ku wa inni jarul lakum ni zan baku kariya falan ma tara'atil fi'atan lokacin da jama'a biyu suka hadu na kasa ala aqibaihi ya koma da baya da baya wa qala inni bari'un minkum yace na barra daga gare ku inni ara ma la tarawun ina gani abinda ba ku gani inni akhafu Allah ni ina jin tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne ala ramma sai ce inni akhafu Allah rabbal alamin sai ya dawo ya gyara saboda akwai aya tamkar irin wannan a cikin wato suratu wato al-hashr kamar sai shaytani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin anan ya kamata mu dakanta sai gobe in Allah ya kai mu na rai abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh